أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما قبل والخاتم ما سبق ناصر الحق الحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومجال العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أيما تستعيد لنا بهذا المحضر والتعفي بنظرة تأتي لنا بالزمر yanwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yau sha tara ga watan ramadan hijar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da goma goma ga watan april a 2023 za mu tashi daga inda muka tsaya a tafsirinmu a cikin sarki sawa'i a ƙarshen ayar wata ayar فاليوم لا يملك كفت مني فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا آناء منهم وقت ذيك أنا يقول الذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم يكسبون نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدقكم يريد أن يصدقكم عما أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مبتعد وقال الذين كفروا للهج لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معجار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نذير وإنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثني وفرادي ثم تتفكرون ما بس ثم تتفكرون ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لهم بين يدي عذاب شديد قل ما فعلتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يبذب بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ البائل وما يعيد قل البائلت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى
فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحج لما جاءوا إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذر وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي وكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يحذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن دللت فإنما أدل على نفسي وإن ابتليت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب الله سبحانه وتعالى يقول فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا وأن رانا آه كو وتندع kuka je kuka bauta wa wasan Allah da waɗanda ko kuma aka bauta muku la yamliku ba'dukum li ba'din naf'an wala darra wani shashin ku ba zai taimaki wani shashi ba ko da ɗai wa naqulu lil ladina zalamu sannan mu gaya wa waɗanda suka kafirce ma Allah suka zalunci kansu ta hanyar kafirce ma Allah zuku azaban nar lati kuntum biya tukazibun ku tantani azabar wannan wutar da kuka kasance kuna karyata samuwarta wai za su la alayhi ayatuna bayyinati idan aka karanta musu ayoyinmu bayyanannu babu abin da za su ce face ce kalu ma haza illa rajulun yuridu an yasudda kuma amma kana yahud aba'ukum sai ce wannan wanda yake karanta muku wato manzala sallallahu alaihi wasallam ba kuwa bane face mutum ne da ya zo yake so ya katange ku daga abin da iyayenku suka kasance suna bautawa wa qalu ma hadha illa ismun muftara ce wannan alqur'anin ba kawai bane face kirkirar ƙarya da aka wa Allah wa qala allazina kafaru sai waɗanda suka kafirce wa Allah Allah lil haqqi sai su ga sai su faɗa a cikin alqur'ani wa qala allazina kafaru lamma ja'a lokacin da alqur'ani ya zo musu in haza illa sihrun mubin wannan ba kuma bane ya face sihiri ne mabayyani sai Allah ya ce wa ma atina min kutubin yadrusuna wa wato musu da wani tafi wanda suke karantawa wa ma arsalna ilayka qablaka min nazir wa ma aiko musu wani manzo ba gabaninka ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa kazzaba allazina min qablihim wa inda suka go gabaninsu sun karyata annabawansu da manzanninsu wa ma balagu min isara ma atinahum kuma wa'annan kafiran maka ba su samu ɗaya bisa goma abin da muka ba wa'annan na daga cikin ni'imomi ba amma fakan da buru su ne su wa'ancan sai karyata annabawan su manzannin su fa kai fa kana kin yaya za ka gan su lokacin da azaba ta take take tasarrufi a kansu kul ka gaya musu ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna ma a'idukum biwahida ni ina muku wa'azi ku riki wani halayya guda ɗaya wata halayya ce an ta komo lillahi masna wa furada ku tashi ku tsaye ma lamarin Allah ku tsaya saboda Allah da yake kunku da bibiyinku sun mata tafakkaru ma bi sa'idu kun min jinna sannan ku yi tunani ku gani wannan abokin naku wannan mutumin naku wannan wanda aka aiko muku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam min jinna ba shi da wani abu na daga gushewar hankali a tattare da shi صلى الله عليه وآله وسلم إن هو إلا حكم إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba kowa bane ya face mai gargadi gare ku kuma yana muku gargadi ne daga a gaban shi akwai wuta akwai azaba mai girma mai tsanani shi ne yazo yake muku gargadi a kansa kul ka ga musu ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma sa'altukum min ajrin fa huwa lakum ma dina annabiya ba na roƙon ku wani lada akan abin da nake kiran ku akai in ma na roƙe ku ladan ladan ko wala ku na ku ne a in ajire illa Allah ni lada na sakamakon aiki na yana wajen Allah subhanahu wataala wa huwa ala kulli shay'in shahid kuma ubangiji na shi mai tsinkaye ne akan komai da komai kun ka ga mu ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna rabbi ya'azibu bil haqqi ubangiji na yana aika gaskiya wata wahayi zuwa ga annabawansa allamul guyu shine masanin abin da ya fago na da cikin sammai da kafai kul ka gaya musu ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da alhaqu gaskiya ta zo wa kun da alhaqu wa ma yubdul batil haka zalika ƙarya ta halaka ta tafi wa yi kuma ba za su taɓa dawowa ba ka gaya musu inda ransu idan har wannan abin da nake yi kuna ganin na ɓata ne ɓatacce ne ne fa inna ma adillu ala nafsi to ai batan kai na ne kawai ni kadai zai shafa wa inni taraytu idan kuma na shiru bai ma yi ji ilayya rabbi duk abin da yake faɗa na shiriya ne to abinda ubangiji na subhanahu wata'ala ya yi mini wayinsa ne na daga alqur'ani da wata kan hikima wato hadisi innahu hakika Allah subhanahu wata'ala wata'ala sami'un wata kan anan mai ji ne jin ma kana ji akwai samun hijira akwai kuma samun hijaba amma idan mun zo bayanin Allah ya za a za a ga shi qaribu kuma makusanci ne a gare ku Allah ya kusa ba ya so wannan kufiya idan zai yi cin ƙara ko baki daya wata daga sura ko wani wuce ma wata wuri a Allah subhanahu wataala ya ce a wata ayati فاليوم لا يملك بعض فاليوم لا يملك بعض كل بعض نفعا ولا ضرا duk waɗannan da kuka kasance kuna kiran su kuna bin su a matsayin surawa su ne a abubuwan da kuke bautawa ko ma bayan Allah subhanahu wata'ala ko da yake mala'iku allola ko da yake aljanu allola mafi yawan kuma kun yi imani da wayannan aljanun to ranar tashin kiyama ku fa sani aljinun ba za su a amfani da ku ba kamar yadda ku ma abin da kuke bauta wa daga aljinu da gumaka da da yan maraki da wata da rana da taurari da zukatan ku su ma ba za su amfani da ku ba ku ma ba za ku amfani da su ba har abada wa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala ce sai mu ce lil ladzina zalamu wa innam waɗanda suka zalunci kansu zalunci a nan shine wanda suka kafirce saboda Allah ya ambaci kafirai da sunan azzalimai wal kafiruna hum zalimun kafirai sune azzalimai za mu ce zuku azaban nar lati kuntum biya suka zuwa kudan dani azabar wannan wutar da kuka zance gabanin a gabanin ku zo ta yanzu kun kasance kuna karyata samuwarta jiya na yi bayani akan bambancin tafsir versus salafi da take cewa gungu azabar darin nasi da kuma wannan da sama da Allah yake cewa gungu azabar darin nasi kun su biya suka zuwa wai da sula alaihi mu ayat na bayyana Allah yake idan aka karanta musu ayoyin mu bayyanannu anan ayoyi ana nufin ayatun shar'iyya ayoyi na shari'a ayoyi na alqur'ani kamar yadda Allah subhanahu wataala yake faɗa rasulan yatlu alaikum ayatul lahi mubayyinatin kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa in kanu min qabl lafi dalalin mubin wato manzo ne wanda Allah subhanahu wataala ya aiko muku a cikin jama'ar ku da ba ku rubutu ba ku karatu amma yana karanta muku ayoyin Allah yana ko yana fitar da ku daga saba wa Allah yana koya muku a alqur'ani da sunna wa hadisi ko da ba ku kasance gabanin zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuna cikin banda mabayyiniya wannan kenan to duk lokacin da manzo ya zura kanta yana karanta muku ayoyin Allah nan sai kai suna cewa kalu ma za illa rajulun yuridu an yasuda kuma amma kana abu da abawa ai wannan manzo ba kowa bane ba mutum ne yazo ba kawai yake so ta yadda zai iya ga cewa a a ya kusan da ku daga abinda iyayenku suke bauta ba ko wannan da mu aka halin take duka kamar kullum ba abin da suke jijiyar su sai iyayensu iyayensu ai mu iyayenmu baka ji ba abin da fir'auna da annabi Musa ya zo ya kira shi zuwa ga Allah haka yace ma samina bi haza fi abatina al-awwalina ko mutum zai yi wannan magana da kazo da shi ba a cikin iyayen mu na farko da suka zo magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo kafirin maka ba sai suka ce inna wajadna aba ana ala ummati wa inna ala atharihim mutadun wa inna ala atharihim muqtadun ai wannan abin haka muka zo muka tarar da iyayen mu akai kuma mu akan gwadabar su za mu daura mu shiga da bauta baka ji Allah yana ga وإذا كان من تعالى تعالى إلى ما أنزل الله إلى رسول قال يرزقنا ما وجدنا عليه آباءنا ولو كان آباؤهم لا يعرفون شيئا ولا يهتدون عند ذلك يا أبو كذو زواجا عند الله سبحانه وتعالى يكي كده وفاكي في شعرنا ma suna ma wajen alai a bana mu abinda muka san da iyayenmu a kai ya ishe mu akan wannan abinda muka san da iyayenmu a kai shi ne za mu shi za mu tuba taura a kai wanda ke nan wanda ke nan tare da ma an zallahu wata wata rasul qalu ga nan dai ta cikin karkarin malaka duniya a kai yin da yake kira su za su dinga nuna cewa su suna kan iyayen haka zalika da annabi ibrahim alaihi salam shi ma ya zo ya kirawo babbansa da mutanensa a kan bauta Allah suna fa amsa suka gare wasu ayyukan da bai bagi in qala ya biwa qaumi ma ta'budu qalu na'budu asnaman fa nazzaltu la aqidin qala an yasma'unakum tad'un aw yafqunakum aw yadurun qalu bal wajanna aba ana suka ce ina mun zo mun san da iyayenmu ne haka suke aikatawa shi yasa mu ma muka tsaya a kansu muna yin abin su ko da yaushe abin da suke kira da iyayen shi yasa kasancewar ka musulmi kasancewar ka ɗan ɗabi'a ba yana ba ba cewa shi kenan ai ana gina musulunci ba yi kokarin ka san menene hujjojin addinin ka ka bauta wa Allah ya sa hujja duk abin da kake kai malamin kawai ne ne Allah ya gaya mana kar ka take ne wani aiki sai ka san menene hukuncin Allah subhanahu wata'ala a kai kar ka kasance irin mukabaran da kun ina wajen na'a ba na al'ummati kawai mu dai mun ga iyayenmu suna yi mu ma muka tashi na yi to idan ko ba ka jire su Allah ya kiyaye wannan ke sai to aluma haza illa iskun mukara sai ce wannan ai ba komai bane ba ma da annabi yake kira a kai face wani abu ne wanda ya ci kiran makanta ya kaga wa Allah ya ta Allah ne ya kudu haka suke ga al-kudu dan idan Qur'an suka ce a sa'irin awwali nan ta taba wa ya sura alaihi bukratan wa asila cikin nahali suka ce suka ce inna ma yu'allimuhu basharun ai mutum ne ma yake karanta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai da aka ta gani ma aka ta gane yadda aka gane ba akan gaskiya suke ba yau kun ce kirkira ne gobe kun ce wani ne yake karanta da shi za ta kun ce a tafin yoyi ne to wani ne akai wa qala inna kafaru la ilaha ma jazna za illa fi rubi kafirai sun kasance duk inda gaskiya ta zo musu babu abin da suke kira sun ce a wannan kawai sihiri ne mabayyani amma a ce na wani kusuri ne da suna'a to sai ya kuke ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kage yake sai ya kuke ga manzo Allah sallallahu alaihi sai ya kuka gane cewa annabi kage yake sai ya kuka gane cewa wannan abin sihiri ne sai ya kuka gane cewa ya zo ne domin ya zo ya fitar da ayi ya zo ya siya in ka kasance ku ya hana ku daga abin da kuke bauta ma iyayenku bayan ba ku da wata hujja a kai akwai wani annabi da ya zo muku gabanin manzon Allah ne ko akwai wani littafi da aka saukar ba ma a cina mu kutubin da suna babu wani littafi wanda ya zo musu Allah ya ba kawo musu wani littafi ba wanda za ki amfani da wani littafin sa da cewa ai abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantarwa ya saba ma abin da littafin da aka aiko da shi ya faɗa tare da yahudawan da suka rayu da manzo Allah sallallahu alaihi da nasara dan ga cewa abinda annabi yake karantar wannan shine ba abinda aka aiko da annabi Musa da shi shine abin nan ba da aka aiko da annabi Isa da shi to ku kafiran maka menene na ku ku wani jaji aka saukar muku da za ku yi amfani da shi ba wani jaji da aka saukar musu shi da Allah yake tambayar su a wani waje abin da wuce kafin yadda suna shi suna da wani zafi ne da suke karantawa da da suke ganin ga gaye da za su gani cewa annabi abin da kai ba daidai bane ba wani wata kace ana cewa amma tunan su gawo ko mu ala bayyana shi ne bale yadda zai wani ba abu ma da illa gura ko ko mun zo mun wani zafi ne da da zai zama cewa abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai ba daidai bane ba wani wata za ka ji Allah ya cewa amma tunan su gawo ne kamar ne kawai yi musamman kuna shin ko mun kawo musu wani zafi ne a gabanin zuwa manzan Allah wanda suka yi riko da littafin suka ce babu suka kai ba ba su da littafi ba wani manzo da aka aiko musu gabanin manzan Allah amma dan wa ma jan kutun yadda suna wa ma wa ma arsalna ilayhim qablaka min nadhir ba ma aiko musu wani mai gargadi ba gabanin zuwanka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam babu wani annabi ko manzo da aka aiko wa mutanen maka annabi sallallahu alaihi wasallam shi aka aiko musu shi sa Allah ya ga mushi alif lam dan zai ta la ilaha illa alamin am yakuna sa bal wa hukum rabbika li kulli qawmin ko ma atawun min nabiyyin min qablika la allahu yashhadu mun ba ka wannan littafin ne ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dan kai gargadi ga mutanen da wani manzo wani ne gargadi ya zo maka bayan ka a cikin yakin Allah yake ga mana da shugar kauma ma kudura aba a kuma rajuluna mun ba mun aiko ka ne ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dan kai gargadi ga mutanen da ko ba wasu ba iyayen ba babu wani ne gargadi da ya zo musu kana gani ba ba ma wani manzo da ya zo musu ko iyayen nan a yana cewa magana da kanka sallallahu alaihi wasallam da kanka yana cewa ana aulan nasu bi isa laysa baini wa bainahu nabiyyun ni na fi kowa tantance ga annabi ga annabi isa saboda babu wani annabi tsakani na da shi wa'annan ayoyin na da suke nuna cewa ba aikowa mata wa ma arsalna ilayhim qablaka min nadir ba ma aiko gabanin ya rasulullahi mutanen makan nan ba mu aiko musu wannan ne ga yau da fadan Allah ya tura kauma ma da aba wa kuma gadin da fadan Allah ya tura kauma ma ta min nadir min qablika da Allah ya tura duka suna nuni cewa babu wani manzo ba da ya zo gabanin zuwa manzo Allah to idan duk waɗanda suka rayu gabanin zuwan manzon Allah na babu mazo sun su ahli farfar Allah subhanahu wata'ala ba zai shiga da su ba saboda bai ajiye bai kafa musu hujja ana ji Allah bai kafa musu hujja ba ahli farfar Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta naba asura ba mu kasance za mu azabta da mutane ba dan kin biyayyen mu har sai mun aiko musu manzo ya yi musu gargaɗi wani kadai wayannan ayoyi kadai sun isa su nuna maka cewa iyayen sun na suna suna suna cikin aljanna Allah ya kara musu amin wannan kenan وأتنا من كتاب من السماوات لا يخلق من الجن وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا من شهر ما أتنا وكذبوا رسله يتي أما تلك وإن وكذب الذين من قبلهم يا رسول الله أنا أنا نكتب وأنا نكتب ga manzansa duk da cewa fadin akwai malamin da suka gabatar cewa wai akwai annabin da aka aikowa da larabawa gabanin zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani sunan wannan annabin Khalid bin Sinan amma dai a maganar ba ta inganta ba abin da ta inganta ma ga baki sai larabawa annabawa guda uku ne kawai aka aiko musu annabawa guda uku ne aka aiko musu duk yanzu ne ba su ba su ba saboda wancan hadisin da Imam Ahmad wanda yake cikin Musnad cewa Laraba aiko daga cikin annaba da aka aiko a cikin Laraba akwai annabi Hudu akwai annabi Salih akwai annabi Shu'aibu sai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shi da daga Madina da mutanen kabila gurin da Annabi Sani ya rayu za a ga shi duka a wajen da Laraba take wanda ya ji masa haka ana zuwa gurin ba an fahimta ko sai da haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kara hukunta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa kazzaba alladhina min qablihi ayya rasulullah sai kai suka fara tsare tarwa ba ka fata da hankalin ka ya rasulullah sai suka ai wa'inda suka zo gabanin ka annabawa da mutanen su su ma mutanen su sun karyata su mutanen su sun karyata su ba wai muta a kafiran makan nan su ne ba su ne farkon mutanen da suka fara karyata annabawansu ba adawa sun karyata da annabawansu samudawa sun karyata da annabawansu a mutanen fir'auna a lara'adun shi kansa fir'auna ya karyata ya karyata annabi a annabi musa mutanen asabu madjana sun karyata annabi sa'id kai bari ma akwai inda Allah subhanahu wa ta'ala cikin alqur'ani sai ne lissafo wata kan al'umma da ya ce dai al'umma ta guda kafa ya ce dukkan noma ina ta tsaya ta gaba Allah yana faɗa a cikin zalika yana cewa kan zan kablahu qawmun wa ashabur rasi wa samud wa ad wa fir'auna wa ikhwan lut wa ashabul maikata wa qawm tubba yace kullum kazzaba rusul yace duk wa'annan adawa da mutanen fir'auna da mutanen annabi hudu da mutanen annabi shu'aib a kawo da kada da mutanen da kawo ba dukkan wa'annan da ashabul rasul dukkan wa'annan sun zakare ta annabawan su saboda haka ya rasulullahi ba ta da hankali ba kan ka faru ba shi Allah yana yi wa manzala kuma ya zama haka ne saboda duk inda ya ga an taɓa mai manzala sai kwanta mai da zuciya yana faɗa a ƙarshen soci gudun yana cewa wa kullum na kusa alaika minan ba'in rusuli ma nusabbit bihi fu'adaka ai yawancin wa kullum dukkan kistoci da muke karanta maka ya rasu na sama da sama na daga annabawa muna karanta maka dalilin don mu kokantar maka da zuciya kokantar maka da hankali ya rasu na baki sallallahu alaihi wasallama to idan kuma ga mu a cikin karanta mu ne da annabi wa ma balagu bi isara ma atainahu Allah ya ce duk wannan abin da suke masa da saurin kai da duk wani abin da suke ji na na bariya har suke cewa la nu asaru amwalan wa auladan wa ma na min mu'azzabina cewa mun fi kowa yawan ƴaƴa mun fi ku yawan ƴaƴa mun fi ku yawan zuciya ba za mu azurtu ba har suna cewa laula yuzila hadha alqur'anu ala rajulin min al-qaryatayn azim da ma dai a ce wannan alqur'anin an saukar da shi daga ɗaya daga cikin manya-manyan mutanen alkaratu guda biyun nan ya ce duk saboda da suke wadannan alfahari bai saboda suna da zuciya sai ya ce ku duk abin da muka ba su na zuciya ma bala gomi ishara ma a sai na ba su kai ɗaya bisa goma abin da muka ba wa adawa ba ba su kai ɗaya bisa goma abin da muka ba wa sahudu ba ba su kai ɗaya bisa goma abin da muka ba wa sa'auna ba amma duka wa'inda da suka tsare da annabawan su karɓar su lalacewa yi ka duba ga adawa mutanen annaba a gudu Allah ya ce wani a tabu nuna bi kulli rijina ya san ta'abaku wa tattakhuzuna masari'a la'allakum takhludun wa idza badaltum badaltum jabbarin amma duk wannan abin da suka samu suka saba wa Allah suka ki bin annabi hudu bai hana cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya halaka da su ba haka zalika mutanen annabi salo masu samuni a tatrukuna bima haula anin fi jannatin wa ulun wa zuru'in wa nakhlin dal muhami hadin wa tani suna biyan zulalu biyudan farihina suna cikin gaɗi suna cikin yalwa suna cikin kayan abinci amma da suka saba wa Allah suka kashe na a gago da aka hana su kashe ta Allah ya kashe su mu duba su ga mutanen saba'in da muka da muka ba da labarin su fara kwanan nan su ma su saba wa Allah ya hana Allah ya amsa da su ba a su duba su kuma duk abin da suka samu ba su samu ɗaya bisa goma sun sha Allah ku duba ku ga awon da jama'arsa an ce saboda sun san da yake a duniya bai taɓa yin ko ciwon kai ba ƙarshe ma kenan ciwon kai bai taɓa yi ba kuma a kullum abin da yake kira yana cin abin da yake kaiwa kamar a kullum guda ya kuma sai ya kwana arba'in kafin ma ya zagaya kaga yalwa iya yalwa ke ko yalwa iya yalwa nima iya nima aminci iya aminci amma da ya saba wa Allah ya ya kibin alai Musa alai salatu wasalam sai Allah subhanahu wataala ya halaka da shi to duk wa'annan ba ku kama kafar ku ba ma'ajin da shi ban je ku ne wa Allah injilanci shi sa Allah ya ga musu ku duba zuwa ga irin mutanen nan awalan ne sai musu zamu bayan zuru kai fa kana adadu da zan yi kabli ne kanu asad min quwwatan wa ahar wa amaru wa akthar mimma amaruha wa ja'atu sun bi qayyana ne aw ja'atu sun ga kuma kan lawo dinu walakin kanu anfusahum yaslimuna Allah ya ce awalan ne sai musu zamu bayan zuru kai fa kana adadu da zan yi kabli ka ga wata rasulullahi shi da ya mana a duran kasa shiga a watakan ainihin mutanen da suka rayu gabanin su kanu a ilimin kuwa a wajen karfi wa a tsarin harsun jiziyar sun fi samun kayan alatu da kayan abinci da kayan jin daɗin more wa duniya wa amaruwa a sarrafa ma'amura kuma sun ma ji daɗewa a duniya mafi karamin za ka yi mutum ya kai da ka ɗari da wani ɗari da wani amma da suka saba wa Allah Allah ya da kan to balle ku da kuke yin su suna hausa ba kuna an gane saboda haka sai Allah ya ce kul inna ma indakum bi wahida an taqumu lillahi ma la wa fara thumma tatafakkaru ma tayyibun yake kun ka ga musu ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina ma idu kun yuwahida ni ina muku wa'azi ne ina yi muku wa'azi ne da wahida da wani hali guda ɗin da yake so ku yi na bakar bin razi ya ce wannan ayoyin guda uku na kan farkon suna da suna wani kun yuwahida ya ce iya a idu kun yuwahida ishara ne zuwa ga tauhidi sannan fatan Allah kuma ta tafakkaro ma isa yin gudun dinna ku yi tunani ba a wajen ku da za a zuwa sama ba a wajen ku kun aljini ko kuma ta kuwa kai ta sanar shi wannan kuma ishara ne zuwa ga misala manzantakar manzan Allah kuma a yi sama sannan fatan manzara ne fatan Allah ne shi a nan ga gamu idan na illa ne zai da kuma ne zai azabu shirin shi kuma ishara yake yi zuwa ga lahira wato ashirin guda uku na ne na imani imani da awon akwai Allah da imani da wannan Allah da kan kuma ba a lahira da duka waɗannan ayyukan abin da suka tattare su kun ka gaya ku shi da mahi da shi na yin wa'azi abin da ake yi da wa'azi shi ne magana don tsoratar da wani akan kada ya aikata wani abin da zai yi mishi wani kuma ana gane ba ويجعل الإيمان قد جاءكم موجة من ربكم يواجه دون أبو لا يعرفه وأنه مؤمن وأجمل أن تكونوا لله الآية الله سبحانه وتعالى وكاد وتعالى أن تكونوا لله مثنى وفعلا يجب أن يكون بقوته أظن أن هذا wani lokaci idan aka haɗu ko da kowa ne yana so ya imani ko wani ya bari imani zai saka mai su ba a rubuta kai da kan kan da muna kai tani a yau wannan ba da azan da ko ma in ka yi mutumin jinna sai wa kuma tafakkaru ma in ka yi mutumin jinna sannan ku zauna kowanne ku ya zauna ya yi tunani zai gane cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu wannan matsin annabi ya ne koyarwa mai koyarwa ne babu wani abin da ya fi kalaba a hankalinsa sallallahu alaihi wasallam in wa illa nazirun da kuma rage manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne gargadi ne gare ku gaban shi nan gaba da shi akwai azaba mai tsanani akwai azaba mai tsanani nan gaba da shi a ma'anar wannan shine bayan Allah subhanahu wata'ala ya labarta mana kafiran lamarin kafirai da yayyar su ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da nuna wasu ma lan mu'mina bi hadha alquran wala bi yadi bai da gani ba za mu imani da wannan alqur'ani ba ba za mu imani da ban da aka sauka ba da wannan alqur'ani da ma fadin su cewa a wannan ayoyi da annabi yake karantawa ya zo ne domin ya wata kan ainihin hana ku bautawa a dinka a iyayen ku suka kasance suna bautawa to an samu jidali sai Allah ya ce manzo Allah ku samu sai mun san je mun samu jidali a kan yaro to abin da nake so ku yi amfani da kokarin da Allah subhanahu wataala ya ba ku nemi gaskiya a wajen Allah ku nemi gaskiya a kan kan ku yi amfani da sai dai ku ku ko bijin ku kowa ya zo na yi kai sannan ku yi tunani ma bi sahibi kun yi Allah subhanahu wataala ya ce ka ga mutum yi tunani a kanka babu wani abin da ya shiga da ba a kanka Allah ya yi amfani da shi bai ce bai ce bai faɗi suna annai ba ko bai ce maji na jikun ba ko maji a kulikun sai ce maji ta inda kun mai ita abin da ita Allah subhanahu wa ta'ala ya ce musu maji ta inda kun saboda yana so ya suna muku wannan annabi ba ba wani mutum ba ne ba ba wata halitta ba ce ta watso daga wata duniya daban ba cikin duniyar kuma haka zalika ba wai wani mutum ba wai wata halitta ba ce wata danga daga cikin jinsin da kuke rayuwa kai duk ba wannan bane ba mutum ne ɗan uwanku wanda kun san shi kun san sunansa kun san nasabarsa sallallahu alaihi wa sallam kun san sa a lokacin da yake kuma sakarta kun san sa a lokacin da yake da shi da sakarta kun san karfin hankalinsa kun san karfin gaskiyarsa kun san karfin hakurinsa kun san karfin amanarsa wai shin ba saboda amanarsa bace ba yasa idan kuka tashi kuka kai kuka yi tafiya kuka je kuka yi fatauci idan kuka dawo duk kudin da kuka tara shi kuke ba wa ajiya annabi ake ba wa ajiya saboda mai sun tabbatar nan ne gurin da kudin su ko ciwon kai ba zai ba tun da ba na fa'iko manzo Allah dan wannan yana daga cikin dalilin da yasa manzo Allah ya sani sayyidina Ali ya zauna bai kada ya tafi Madina tare saboda ajiyar da aka ba manzon Allah a sayyidina Ali kujar ta ajiya ce ya rarraba wannan ajiyar sa ne to sun san shi shin ba kun san shi da amana kun san shi da iya kawo mu'amala shin ba shi wanda ya zo ya raba muku rigimar ku ba a lokacin da gama gina ka'aba kuka zo ka samu rikici a kan ɗaura hadar aswar kuka ce sai ga nan ya zo ya raba muku rigima
sallallahu alaihi wa sallam
kun san ƙarfin fahimtarsa kun san ƙarfin wannan kaifin basirarsa sallallahu alaihi wasallam shi dan adam a al'ada ko ko da yake yana ƙara samun shekaru hankalinsa na ƙara girma haku yana cikin mai ko har mun mana ya zo da ayyukan malamin da aka kawo makaranta idan ya rike hakuri yake a'a shekarun da yake sa ya hakuri yana ƙara shekaru hakuri suna yi sai a ce ai dan yanzu a'a shekarun da yake kawo ko da yaushe kana shekaru hankalin ka na karuwa shi ko sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai mun yi ba an shuhud sallallahu alaihi wasallam shi sun san da Allah ya yi shi da intakan hankalin sa yake da intakan kwakwalwar sa yake da karfin hakorin sa yake da karfin da kawo mu'amalar sa Allah ya yi balle a ce bayan ya karu to idan kun dauke shi a matsayin dan adam irin ku ya mutumin da bai kai wannan shekarun ba bai kai shekara arba'in ba kuke mai kuke mai kyakkyawan shaida idan kuma yanzu kuma da ya kai shekara arba'in ya ce muku abin da ya kai kuce kuma a hankali ba Allah na ga wasu kuntari akan wannan balle shi da cikakke ne shi sallallahu alaihi wa sallam kan tamma suratuhu wa tamma ma'anahu ya cika a zahiri ya cika a batini Allah yana dukkan musu haka ne da ya kore musu wannan tuhuma da suke manzo Allah ko ba da ba da sai wani wajen za ka ji ana yasa ma an ta bi ni'mat rabbika bi kahinin wala majnun za ka ji Allah ya ce ma ta wa ma ta yi wa ma ta yi hukum bi majnun wani lokaci za ka ji Allah dukkan wa'annan da Allah yana faɗa ne don ya kore wannan mummuna a tuhuma da suke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da haka dukkan yawancin manzanni da Allah subhanahu wata'ala ya aiko su ma dai mutanen su abinda suke musu kenan irin wannan tuhuma suke musu yanzu ka duba ga annabi Nuhu wa ya kadar sana ni ila qaumi fa qala ya qaumi inna ma lakum min ilahin ghayru afala tadkhulun fa qala mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma hadha illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddala alaykum ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين sai suka ce ne in wa illa rajulu bihi jinna fatarabbasu bihi yastahil kaga kai muna ganin akwai taɓa hankali a cikin da annabi wani ya zula ba shi ka duba kaga a annabi Musa annabi Musa a a wata kalma ce ta wannan alai an ambata wani sai qala ta'ala wa rabbul alamin ta'arufu samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin qala liman hawlahu ala tastami'un qala rabbukum rabbu abaikum al-awwalin sai ce qala inna rasulukum alladhi ursila ilaykum da majnun to haka duka sauran annabawa manzanni har sai da Allah ya dunkule maka wani aya guda yace haka suka wa dukkan manzanni kazalika ma atam lazina min qablihim illa qalu sahirun aw majnun haka duk wanda ya zo gabaninka ya rasulullahi inda ya kira su to mutanen kabilarsa mutanen da aka aiko sa wajensa irin wannan su masu abin da zai baka mamaki abin da mutanen annabi nuhu shekara kusan ɗaruruwa masu yawa zai gaya masa sun da zuwa suke gaya masa Allah mutanen annabi Musa shekara ɗaruruwa abin da suka gaya masa shi suka gaya masa Allah ga su fa suna ga su fa akwai bambanci shekaru da yawa amma ya ake wannan kalma guda ɗaya ce saboda ne ko da ku sun samu saɓani a shekaru sun samu saɓani a sufa sai dai ko zukatan su ne ɗaya da kafa haskuru mu'min كذلك على الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم haka su inda kafin yake haka yake Allah ya ce sun masu tafakkaru ba da sai kun min jinna ku yi tafakkuri ku yi tunani a cikin sha'anin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku yi tafakkuri a cikin shakhsiyarsa sallallahu alaihi wasallam ku yi tuna fa ƙarfin hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku tuna ƙarfin fasahar harshe irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai ba ku ne wanda kuka fito baki kuke ce mishi ba ma jarabna alayka kalban ba ba mu tuma ganin ka kai ƙarya ba to dan ko ne isa kuma ya biya ruwa to ku ga addinin da sabba su kuma aka in huwa illa nadhirun lakum bayna yadi azabin shadid manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne gargadi ne gare ku yana muku gargadi nan gaba gare shi akwai azaba a misalin da a nan Allah yana ta amfani nazirin lakum ba ta yi wa illa nazirin wa bashirin ba an yi amfani ga wata kan kalmar nazir saboda wannan makami ne na wa'azi shi kuma wa'azi aiki da tsoratarwa shi daban gudanar a wajen nan sai aka taƙaita akwai akan nizara din amma manzon Allah bashir ne nazir ne inna arsalnaka shahidan inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira sallallahu alaihi wa alihi wa sallama inna illa nazirun wa bashirun liqaumin yu'minun nan gaba gare sallallahu alaihi wa sallama ya zo ne sai na muku gargadi ne ga wuta duk mutumin da bai bi shi ba duk mutumin da ya karyata shi duk mutumin da ya juya mai baya to fa zai haɗu da azabar Allah sabida haka ku yi tunani a kan lamarin manzon Allah kuma ya ku kan kun san abin da kuke faɗa a harshe ta ƙarya kuke ku ne mahaukatan amma kun kowa sanin wannan shine a aqallul alamin ya fi duk halittar Allah hankali sallallahu alaihi wasallam ya fi duk halittar Allah gaskiyar magana sallallahu alaihi wasallam ga hadisi sayyidina Abdullahi bin Abbas wanda yana cikin sahih ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya mai umarni ya bayyana kiransa zuwa ga Allah ya zo ya hau kan dutsen safa ya ce wa safa wanda kira ne kamar misali idan an ga cewa akwai wata kan ainihin yaki jama'a suka taru an ji annabi yana kira har wa'inda ba za su iya zuwa ba sai su zo da zuwa sai ka jiro ne Muhammadu yake kara mu da haka sai da aka taru aka ka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake musu shin yanzu idan na baku labari nake bayan wannan dutsen na safaɗin nan akwai rinjina na yaƙi a kan dawakansu sun zo don su yaƙe ku za ku yarda da ni suka buɗe baki suka ce kwarai ma da rabna a laifin kalma kuma tuba jarraba ta mun jira na ɗaya da shi tsayin kariya ba sallallahu alaihi wasallam ba taɓa ba ma da rabna a laifin kalma kaɗu ba mu taɓa gani kaya ba sai manzo Allah sallallahu alaihi ce inni nazirun lakum bayna yaday azabun shadid to ina so in ga muku ni manzo ne daga Allah na zo ina muku gargadi idan kuka ibin Allah fa akwai azaba ne da shi ya annuka wanda Allah subhanahu wata'ala ya kinewa Abu Lahab yace tabban laka kai tanka ali hada jama'atna akan wani abu kai ka tsara mu shi kuma na ga hukai da taba manzo Allah Allah bai bari nan da Allah ya saka da tabbaci da a gidajen wa tab ma ajina an ma ruwa ma tab sai isla naran za ta nahab umra atu hammalat al hadab fi jidiya habl min madad Allah ya ce kul ma sa'altukum kul ma sa'altukum min ajri kul ma sa'altukum min ajri wa huwa lakum ka ga musu ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma sa'altukum min ajri da abinda yi mana roƙon wani lada da tsaro duk wani abin da yake muku ban zo don ina neman wata wani zuciyar ku ba ban zo don ina neman wani lada da gurin ku ba ko don neman a'a Allah yana yana yana yana kore wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam neman wani lada ko neman wani biya daga aikin da yake yi wa Allah subhanahu wataala wajen kiran bayinsa har yake ku huwa lakum sallama ma in ladan nake ladan da ya kanku zai dawo ladan gare ku ji da kuma kuma azarkum alaihi yadu da yawa a cikin ayar alqur'ani akwai irin kuma mai shi wannan ma'anar a cikin sura sad ko sura da daud Allah yana ga mana kul ma azarkum alaihi yadu wa ma ana min al-mutakallifin a cikin sura al-hali Allah subhanahu wa ta'ala na ga mana قل لا أسألكم عليه أجرا قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكر للعالمين cikin sura turi da da da da sura nur Allah yana ga mana an tafi alwan ajran fa hum min magramin mutakallina sai da aka ya rasu da kuma kuma haka zalika Allah ya ce mana kullu ma asala kuma alayhi ajran illa mawajjah ko duka wannan Allah subhanahu wataala yana nuna yana faɗa ne ku sani cewa annabi baya neman wani abu a wajen ku ne daga wannan kiran da yake ba shugabanci yake nema ba ba zuciya yake nema ba babu abin da yake nema in ma neman yake to neman gurin ku zai dawo alkhairin gurin ku in wani lada ne gare ku zai dawo idan kun bi shi za ku samu Allah kalima kalima kuma ka dukkan annabawa su kai duk kowane annabi Allah yana masa mani ka ga wa jama'arka baka zo neman wani shugabanci ba baka zo neman wani lada a wajen ku ba a cikin sosu gudun gashi Allah yana ga wani aikin annabi Nuhu yana cewa wa ya qaumi la as'alukum alayhi mala إن أجري إلا على الله وما أنا بتعرف الذين آمنوا إنهم لا قوة ولكن أراكم قوما فجحدون abin sun so su wuce Allah yana ga mana akan hakkin dai Allah wuce yana ga mana la kuma alai adam illa zai illa an da zai fadrani afala ta'qiluna sabida haka aka zalika idan ka shiga cikin sosu sha'ara'i Allah zai ga maka da Allah wuce da annabi hudu da annabi salihu da annabi lutu da annabi shu'aibu dukkan kowannen sun ka karanta kashi za ka ji cewa ma asa kuma alayhi najd in zai ila ala rabbil alamin wa ma asa kuma alayhi najd in zai ila ala rabbil alamin babu wani lada da nake nema a gurin ku lada na yana ga wajen Allah subhanahu wa ta'ala dukkanin annabawa ba su neman wani abu dukkanin manzanni ba su neman wani abu a wajen bayin Allah subhanahu wa ta'ala to anan wani zai tambaya ya ce ai Allah ya ga manzo Allah kuma da sama ya ce kace ko kul ma atakum alayhi yajin wa ma wa kul ma me kul ma atakum alayhi yajin wa huwa lakum ni ba na neman wani lafiya ba to to ya za a yi ka ce ba ka neman kuma kuma ga wancan gaba Allah ya ce kul ma atakum alayhi kul la atakum ajran illa illa mawaddatul qurba ba na neman kowanne da amma kuma an ce mawaddatul qurba shin ba ne ba wani abu ne ma ba nan ba ta rubuwa gane tambaya to malaman tafsiri sun kasu kashi ne akan wannan kulla asar kuma alai alladin almawajid sun kuma wasu sun tafi akan cewa ana nufin cewa ba na neman lada a gurin ku sai dai ku yi soyayya ku nuna soyayya ku gare ni a cikin makusanta a cikin makusanta suka ce abinda yake abinda manzo Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi da wannan ayar shi ne annabi na gaya mu cewa ba na neman lada sai dai ina so ku so ni saboda kusanci na da ku saboda kusanci na da ku idan kuka so ni saboda kusanci na da ku zai janyo muku ka ku cutar da ni kuma zai janyo muku ku ku bi ni kuma idan kuka bi ni ladan zai koma zuwa gare ku ya ni lada wata kenan bai nemi lada wata ko kansu zai kuma dawowa ba kuma da kudan domin duk manyan manyan kabilun nan na maka sun da da da manzo Allah sallallahu alaihi a wani kaka na manzo Allah sallallahu alaihi ba a magana kai ka da mai shi ba kai banu masu sun da da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba banu shaymu sun da manzon Allah banu kuma ibn Abdul Samti sun da manzon Allah banu addini sun da manzon Allah gare su da sauransu dukkanin idan ka ga ka fito ka fito za ka je ka ga ko da an kan gani ko shi ko ne wani za ka san an da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah sai yake ga musu ba na neman wani lada a wurin ku so ni ko dan wannan kusancin nawa da zai ga kusancin nawa da ku da zai ga da muku alkhairi haka ne ba sai shi nan wannan fasa sai shi nan wani suka ce a'a abin da ake nufi da kullu asara kuma dai azan illa al-mawaddah bil qurba shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba na neman wani lada a wurin ku lakin sai dai ku so ni cikin alin baiti na cikin yan gidana cikin ƴaƴana cikin jikokina kada ku kada ku cutar da su nan ma sai a ce ai annabi ko ya kuma ba ba an ce mai baya sai mu ta ba ko ne ba annabi a matsayinsa na malamin al'umma yana aikata abin da yake koyarwa ne ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane yace al-muslimu akwai muslim ba la yajibuhu wa la yaqiruhu wa la yajibuhu bi hazim ri'in an ka bi hazim ri'in da an yi hasra a hawan muslim cewa musulmi dan uwan musulmi ne musulmi na gari shi ne wanda ba shi kan dan uwan musulmi ba ba zai tsira ma shi zuwa ga mutarwa ba ba zai kaskanta da shi ba ya ishi musulmi shari shi ne a gaisa da dan uwan musulmi ba manzo Allah suna kuma bane wanda yana cewa كل المسلم لو كل المسلم عن المسلم حرام دمه حرام دمه هو ماله وعلمه cewa kowane musulmi a kan ɗan wasu musulmi cewa an haramta maka dukiyarsa an haramta maka jininsa an haramta maka mutuncinsa ba mazala sallah suna bane muka jira cewa matsalin musulmina shi ta wajihim wa tarahumihim wa ta'adihim kamar sunan jasadul wahid idza shakali wa qudur tadaala wa sa'il jasadul umma wa sa'il cewa misalin musulmi da yan uwansa misalin musulmai a cikin yan kwantakarsu cikin soyayyarsu da jin kansu da ƙaunar da suke juna ga wani misalin jiki guda ɗaya ne wanda idan gaba guda ɗaya ta kama ciwo duka sauran jiki zai ɗauka da zazzaɓi to idan wannan a duka suna da kyau idan wannan haƙƙi ne a kan musulmi cewa ya ko dan uwan musulmi irin wannan soyayya ya kiyaye mutunci dan uwan musulmi a irin wannan to mafi cancanta kuma a cikin jinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka shi manzo Allah ya ga musu la asrafu alaiha da illa ma wata ta yi ba ba sai ba an gana hasan duk da cewa duka wa'annan duka wa'annan guda biyu kaulan guda istisna ne mun kadi istisna ne mun kadi wata kan kullu asrafu alaiha adal wanda illa in kaga har da istisna ne ba mutunci bane bai yankan ne ba a ruwansa da wannan adireshin an gane wannan ke nan sannan waɗansu malaman tafsiri na uku suka ce a duk da ake nufi da illa ba wajen shirkar ba shi ne ina neman ku so Allah subhanahu wa ta'ala ku nemi yarda Allah ku bauta wa Allah domin samun kusanci da shi kaga nan ba wani abu ya ba da koshi ma dai malamai na hudu suka ce abin da ake nufi da wannan shi ne ilimin wajen zuciyar ba ba na neman lada wa zo ba amma abin da nake roƙo ko kuma ku ga yan uwan ku ga ku yan uwan ba ba dan haka duka cikin ba mu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya abin nan ya ya ne mona a wannan bayi wallahi ta kuma alai haka inda kulma alkum ya nabi fa huwa lakum idan jira illa Allah bari dai ni ladana yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala bayan da kowa a wajen bayan da komai a wajen Allah kan bari ma fa shine ba manzon da suka zo mata suka ce idan jiya ne ko ta kace ba labarin nan idan zuciya kake so za mu tara maka zuciya kan kowa idan mata kake so za mu baka mata ka aura idan shugabancin kake so za mu sa ka kalmar sosai mu yace da ba an gane mun kuma kai ba ma mutane ba shine fa wanda ubangiji ya bashi zabi idan kana so mai da wannan dutsen makan nan ya zama so zinare gare ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan ne bal azubu yawman fa asiru wa asiru wa yawman fa ashkur abin da yake so yau jinwa ya hakuri gobe ku koshi gobe ba wanda ubangiji ma ya baki damar cewa kana neman dukiya ce a abin bana yawan dukiya da yake zai zai nema a wajen kafin maka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sallama kan manzara da sama shine alhadu na ya gudu halittar Allah a zance ne da guje wa juna za mu fara nan inda muke yi Allah ya kula da inda muke kuskure Allah ya ba mu a inda muke yi Allah ya kula da inda muke kuskure Allah ya ci mana Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya Allah ya kara ka da lafiya ya wani rayuwarka ya wani dukkan bukatunka Allah ya biya wani mu gaba daya da suke neman addu'a wajen mu Allah ya biya mana biya mu duka da bukatun su ba ta wasa Amin.